الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى قام يوشاد يقوة جماد الآخرة جراء النبي صلى الله عليه وسلم لبودايا دري حدود 30 ترى كما يو 28 قوة بيو ميلادية دبوبي دبو مشا تقص أولنا مجلسي نام ميتان البركة عند مكي كراتو أتشم ودن للتفاي فارا واد للتافينا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم من أتشن سيرة الصحابي نستن دشدا سيدنا مكاشة بن محصن رضي الله عنه عند أكي من بياني أكان حديث دا النبي صلى الله عليه وسلم يي بياني أكان شيوا مكاشة رضي الله عنه ينا تكن ودنن غدا سبعين دبو سبعين da za su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ba annabi sallallahu kuma ya faɗi siffofin su alladhina la yaqtawuna alladhina la yastaquna wa la yaqtawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun ba sa yin ba su neman a musu tawaida bayan ba su neman a musu tawaida ba sa ba sa yin lalas ba sa yin canfi ga ubangijinsu kawai suke dogara to shine malam sai yake cewa akwai hadisai da suke bayani akan halascin ayi lalas akwai kuma hadisan da suka zo suke nuna ka'ayi to ya za a haɗa hancin waɗannan hadisan ya zama an saman musu da hukunci dunkulalle ƙwara ɗaya ba tare da nuna cin karwa tsakanin junansu ba shine sai mala ya ce qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala babban malami al-imam shamsuddin ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya faɗi a cikin littafin sani albarka zadul ma'ad fi hadi khairil ibad yake cewa wa fil ahadith as-sahihati al-amru bit tadawi ya zo a cikin hadisai ingantattu umarni a game da ayi magani akwai hadisai sahihai daga annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi sama ke ba da umarnin cewa a yi magani wa annahu la yunafi tawakkula kuma lallai yin magani baya cin karo da tawakkali tawakkali ga Allah madaukakin sarki an sha mana tarifin tawakkul a matsayin shine التفويض المطلق إلى الله تعالى مع الأخذ بالأسباب in an ce a tawakkul shine tsantsar ka miƙa lamari ga baki ɗaya ga Allah amma ba'da al'akhdhi bil asbab bayan kai ruku da sababi ka ji a ranka cewa ba wanda zai biya maka ka ya zartar da abin da kake nema sai Allah madaukakin sarki amma kai kuma ba za ka riƙe hannu ba sai ka saki hannunka kai aiki ka zage dantse amma cika maka lamarin da tabbatar maka da shi to ba wanda ya ishe maka sai Allah maɗaukakin sarki wannan shine ake ce masa a tawakkul to yin magani ruku ne da sababi tunda ruku da sababi ne ashe bangare ɗaya ne daga cikin bangarorin attawakkul domin shi attawakkul din ai yana da bangarora guda biyu ke akwai kamalu tafwid akwai al-akhdh bil asbab akwai cikakkiyar cikakken miƙa wuya ga Allah da kuma tabbatar da cewa shine mai cika lamarra a gefe guda kuma al'akhdhu bil asbab wato huku da sababi to magani nau'i ne na al'akhdhu bil asbab kama la yunafihi daf'u da'il ju'i kaman yadda tun kuɗa ciwo na yunwa bai ci karo da me ba bai ci karo da tawakkuli ba mutum ba zai ce yana jin yunwa shi ya dogara da Allah idan Allah ya ga dama zai kosar da shi ba ya zama cikin kafirai kenan a nut'imu man law yasha Allahu at'amahu ya za a yi mu ciyar da waɗanda waɗanda in Allah ya so ai zai ba kun ce Allah zai ciyar da su ba to kuma ji Allah ya ciyar da su din mana kaga mutum ai ba zai zo ya ce ai yana jin yunwa shi ya dogara ga Allah in Allah ya ga dama ya ciyar da shi in kuma ya ga dama shi dai ya dogara ga Allah dai wal atashi haka nan kishi in mutum yana jin kishi ai yana shan ruwa ko to shi ma shan ruwa nau'i ne na al-akhdh bil asbab wal harri haka nan zafi in mutum yana jin zafi ai yakan kunna fanka ko ya je wanka da ruwa domin ya sanya jikinsa wal bardi haka nan ma kore ciwon sanyi wato sanyi idan ya zo ai mutum yakan samu bargo ya lullube ko ko kuma ya samu abin da ke dumama daki ya dumama masa dakinsa to duk wannan ya kama da yin magani ai bi adbadiha duka waɗannan abubuwan ana tunkuɗe su da kishiyoyinsu ko sanyi ana tunkuɗe shi da zafi zafi ana tunkuɗe shi da sanyi yunwa ana tunkuɗe ta da cin abinci kishi ana tunkuɗe shi da shan ruwa dawa'ul ghirfi ma'lumun bi qutin ko sanannen abu ne maganin yunwa shine magani a cin abinci kai balla ta cin mu haqiqatu tauhidi malamin alqayyim yace ai haqiqanin tauhidi baya tabbata illa bi mubasharatil asbabi allati nasabaha Allah ta'ala sheda fuskanta da ruku da sababba allati nasabaha Allah ta'ala waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya kafa su muktadiyacin li musabbabatiha waɗanda su suke hukunta abin da ya zama an sabbaba cewa zai faru yunwa akwai ta me zai tunkuɗe ta cin abinci rashin lafiya menene zai tunkuɗe shi yin magani zafi me zai tunkuɗe shi sanyi sanyi me zai tunkuɗe shi zafi to wannan su ne abubuwan da ake amfani da su a tunkuɗe kishiyoyinsu da su ƙaddaran wa shari'a wannan ya tabbata a ƙaddara da kuma shari'a a wajen Allah haka yake haka Allah madaukakin sarki ya hukunta cewa sanyi a amfani da shi wajen tunkuɗe zafi zafi a amfani da shi wajen tunkuɗe sanyi abinci a amfani da shi wajen tunkuɗe yunwa ruwa a amfani da shi wajen tunkuɗe kishin ruwa haka yake haka Allah ya kaddara sannan wa shar'an haka Allah ya shar'anta kuma a cikin littafinsa a cikin addininsa mun gane ai in an dawo babun kaddara haka yake sannan an dawo babun shari'a ma haka yake so daga babu cin karo a tsakanin su wa qala rahimahullahu ta'ala sannan al-imam al-qayyim a wani wurin ya sake faɗa yake cewa wa qad tadammanat ahadithul qayy arba'ata anwa'in haƙiƙa hadisan da suke bayani a kan lalat sun kunshi abubuwa guda hudu ne nau'i hudu ne ahaduha akwai hadisan da suka zo na farko fi'iluhu cewa a yi an samo hadisan da suke cewa a yi lalas wasani nau'i na biyu na hadisan da suka zo a game da lalas adamu mahabbatihi lahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna baya son ai lalas su ne nau'i na biyu والثالث نوعي نأخكما الثناء على تركه النبي صلى الله عليه وسلم ييبو أكم ودن لسق برللس بصيبا والرابع النهي عنه شي نوعي نهلو سوكم سوني حديثا لسق ذوسك بياني أكم كأيما هني كينا kunga sun zama nawa kenan sun zama hudu duk idan mutum ya kalli hadisan da suke bayani akan lalas to ba sa fita a cikin ɗaya daga cikin waɗannan nau'ukan guda hudu wala ta'aruda bainaha bihamdillahi ta'ala malam ibn qayyim yace babu cin karo tsakanin waɗannan nau'ukan hadisai guda hudu yabo ya tabbata ga Allah da, da, da, da nau'in farko ne cewa ayi da nau'i na biyu da yake ce yake yake nuna soyayya ga waɗanda ba su yi ba nau'i na uku me yabon waɗanda ba su yi ba nau'i na hudu hadisan da su kuma suke bayani akan hana a yi to shine shi malamin qayyim ya ce babu cin karo a tsakaninsu babu cin karo a tsakaninsu فإن فعله يدل على جوازه aikata lalas din na nuna halas ne a yi nan ya fara mana bayani ne akan jam'u din tattara hadisan da kuma abin da kowanne hadisin yake nufi hadisin da ya nuna cewa a yi to yana nuna halas ne yana nuna su dai lalas halas yin lalas halas ne wa adama mahabbatihi lahu sannan da aka nuna annabi sama baya son ai lalas la yadullu ala al-man'i minhu ba yana hana ka ayi bane baya nuna cewa an hana ayi kun ga nau'in nabiyin kenan wa amma sana'u ala tarikihi amma kuma ya banda annabi sama yayi akan wanda ya bar lalas fa yadullu ala anna tartahu aula to yana nuna cewa kin yin shi yafi kin yin shi yafi wa adama mahabbatihi lahu sannan kuma hadisan da suka zo suna nuna annabi baya son a yi la ya dullu alal man'i minhu abin nan wa amma nahyu anhu fa ala sabili al-ikhtiyar wal karahati su kuma hadisan da suka zo suke nuna cewa an hana a yi to su kuma fa ala sabili al-ikhtiyar an baka zabi ne wal karaha ko kuma makaruhi shi ce so daga kenan ƙarshen hukuncin lalata a musulunci shine ne makaruhi ne shi kuma makaruhi a wurin malamanmu na usulul fiqh abinda suka ce ma naha shari'ul hakim anhu nahyan ghayra jazim abinda shari'a ta ce ka ayi amma kuma bata tsananta a hanawar ba ko kuma abinda suke cin shi a tarifu bil bi zikril jazai su ce ma yusabu ala tarkihi wala yuaqabu ala fi'lihi abinda idan mutum ya bashi Allah zai bashi lada amma kuma idan ya aikata babu zunubi a kansa shine ake ce masa me shine ake ce masa almatu to kun ga ashe lalas a musulunci halas idan mutum bai yi ba shi yafi hadisan da suka zo suka ce ka ayi suna nufin makaruhi ne mun gane sannan cewa da aka yi ayi yana nuna halas kaga babu cin karo a tsakaninsu so daga dukkan waɗannan nau'ukan guda hudu na hadisan da suke batu a kan lalas to ba sa fita a game da ɗaya daga cikin waɗannan hukunce-hukuncen guda hudu da shi malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi ya faɗa aw anin nau'in ladhi la yuhtaju ilaihi ko kuma suna bayani ne akan nau'in da ba a bukata bal yaf'aluhu khawfan min hudusi da'i wallahu a'lam kaman wanda yake aikata shi misali saboda tsoron kada ciwo ya afku to wallahu alam Allah ya fi sani so da ka wannan dai su ne hukunce-hukuncen da suke da alaka da lalas din so da ka kenan hadisi da ya ce wala yaqtawun ba su lalas ba an haramta lalas bane lalas ba haramun bane a musulunci sai dai ba a so in mutum bai yi ba shi ya fi idan akwai wani nau'i na magani da za a yi kafin a yi lalas ko ba sai an yi lalas ba to a yi shi shari'a ta fi son sa shi yasa muka faɗa tun a baya larabawa suke cewa akhiru dawa'il kayyu karshen magani shine lalas sai duk in an bi magunguna ba a samu cewa sun waktar ba to sai a dawo sai a ce a yi lalas qultu malam mai littafi abu aziz ya ce hafizahullah wa alama ta kaddama akan abin da ya gabata fa inna man taraka tadawi faqad akhadha bil azimati duk mutumin da yake yin magani saboda bai da lafiya to faqad akhadha bil azimati to yayi ruku da hukunci mai girma kenan hukunci dama akwai al'azima akwai rukhsa in an ce al'azima abinda shari'ar musulunci ta ce ayi kuma ta karfafa yinsa ko kuma in hani ne ta hana ta ce hanin shi ya fi to mutumin da in bai da lafiya sai ya ce shi ba zai yi magani ba to faqad akhadha bil azimati to ya riko da abin da yake mai karfi ne wa man tadawa shi kuma wanda da bai da lafiya sai ya magani faqad akhadha bil rukhsati to ya riko ne da rukhsa shi yasa malamai suka ce yin magani a musulunci kauli raji hukuncin sa halas ne so da kan mutum bai da lafiya ce shi ba zai yi magani ba bai saba ma Allah ba mun gane wa madaru al'amri ala hasabi qudrati al'abdi wa taqatihi gwaggwadon dai abinda al'amarin yake zagayawa a kansa ala hasabi qudrati al'abdi wa taqatihi gwaggwadon ikon da bawa yake da shi da kuma damar da yake da ita ta yin maganin ko kuma rashin yin maganin so daga wanda ya magani bai saba ma Allah ba wanda kuma bai yi magani ba shi ma bai saba ma Allah ba sai dai idan wanda ba zai yi maganin nan ba ya ce ai maganin bai halasta ba ne aka ce kai magani sai ce ai magani haramun ne to nan yanzu kuma ya tashi daga hukuncin shari'a ya kawo wani hukunci domin nan me harrama ma a halallah ya haramta abin da Allah ya halasta haramta ko abin da Allah ya halasta babban zunubi ne amma idan cewa shi ba zai yi ba kawai bai ce ba kyau ba to ba laifi ba ne وحيث كانت المصلحة فثم شرع الله في ما ليكا من قائدة أصول الفقه yace duk inda ka ga maslaha to anan shari'a Allah ta ce so daga in yin maganin shine maslaha to abinda shari'a ta fi so a yi kenan in kuma yin maganin zai iya haifar da wata fitina to abinda ya fi shine a bar yin maganin akwai inda kin yin magani ya fi shine akwai cututtukan da misali mutum an tabbatar da ko an yi maganin abinda likitoci suka tabbatar sai ya mutu akwai cututtukan da an san su misali irin su kensa wali iyazu billah sankara sai a ce gashi ta kama mutum kuma ta kai wani mataki na ƙarshe to wannan kin yin magani shi yafi saboda ko an yi maganin kawai za a rage makila magada ne kudin gadon su mun gane duk da kalma tana da ɗan tsauri amma dai haka yi shi so daga kada kin yin shi ya fi amma ciwon da ake tsammanin za a warke in an yi magani to shi kuma yin maganin shi ya fi wannan ita ce fahimta da tafi wallahu alam